أنفسنا ومن سيئات ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله من أقول والله da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam littafin da karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna karatu ne a durusun wa ibarun min hadathul ifki darusan da ya kamata mu koya da kuma abun lura dangane da kazafin ƙarya da aka ƙirƙira aka danganta matar manzon Allah da na Aisha radiyallahu anha ko satin da gabata mun karanta abubuwa kamar guda shida ko bakwai mun tsaya akan na bakwai da malaika kan cewa alhasu ala annafqa ala alaqaribi wa in asau a wannan babi mun koyi cewa an kwadaitar da ci gaba da ciyar koyin alheri ga dangi ko da sun munana maka idan ka samu falala akan sa arziki ko ta ilimi ko ta dama su kuma suna maka abin da ba daidai ba to ka ci gaba da kyauta samu su kai din karka yanki don suna maka ƙazafi ko sharri ko cin mutunci ko rashin godiya kada ta da maka hankali ka ci gaba da abin da kake yi domin dan Allah kake yi su za su ci gaba da kaskanta kai kuma Allah ƙara ɗaukaka ka kaga ai an ci gaba kenan babu laifi ko in kuma su ma suka gane suka fara godewa suka bar munin hali shikenan sai kaga kowa ya samu abin da ake so insha Allah sai abu na takwas yace bayar sunnati sunnatin min sunnillahi aljariya fil kauni bayani dangane da sunnar Allah da take ci da take gudana a doran ƙasa a duniya وهي أن الطيبين كو يجعلهم الله من نصيب الطيبات yace sunnar Allah da ya tsara wa tafiyar duniya shine at-tayyibina mutane masu nagarta mutanen kirki mazaje ne tayyibat to su suka fi dacewa ko an yi su ne su ma saboda mata mutanen kirki salihan mata masu nagarta masu bin Allah masu kamewa na fata an gane ko kuma kamar da zamu zo mu karanta kyawawan maganganu maganganu na mutunci da daraja da nasiha da nema a mutane albarka da addu'o'i to suna dacewa ne ga mutane da suke masu kirki masu nagarta masu mutunci akwai mutumin da aka ga cewa duk maganar da yake faɗa galibi magana ce ta mutunci ta daraja ta alheri ta arziki ko wani kuma aka san haka duk wata maganar alfasha da bala'i da kazafi da cin mutunci da zagi wasu kuma suna fitowa ne a bakunan mutanen banza Allah ka tsare mu yace wa tayyibatu yaj'aluhunna min nasib tayyibin haka su mata tsarkakan mata masu mutunci masu daraja masu nagarta masu bin Allah masu kamewa to Allah ya yi su ne ko ya saka su ne don mazaje masu nagarta masu mutunci su aure su mana idan za ka yi aure sai ka duba abu da ake cewa kufi malamai suka ce akwai kufi da ake zara ce a wurin aure mana kowa ya auri kalar gidansu ko yawwa idan mutum mutumin kirki ne mai mutunci ne to daidai ne sai dai zai aure ne mai yar mutanen kirki yar daraja yar masu kunya mutanen arziki in dan bariki ne dan sharholiya ne to shi ma sai dai nemi irinsa ma'ana kowa da wanda ya dace da shi a gurin tafiyar da rayuwa yace qala ta'ala dan haka ne ma Allah faɗa a cikin Qur'ani yace al-kabisatu lil-kabisina tsarkakan mata masu mutunci masu nagarta masu kiyayewa masu bin dokoki masu nin ya kamata to Allah ya saka su ne su zanto rabo game a abin nan munanan mata nan ko alkhabisat munanan mata ba ana nufin munin halitta ba masu munin hali masu mummunar ɗabi'a masu rashin kunya ko ba za ta yi saka riga ta rashin mutunci ta yi shiga ta rashin mutunci ta arnanci da fidda duk wani gunta mai daraja a jikinta a ɗame nan a tsoke can a saka wani abu a ɗago mama ya iyo sama kowa na ganin shi iri ya ido a saka shi zabin nan ɗangil a yafa an yafa gilan kuma kana ganin jikinta ba gaske ba to irin waɗannan fasakai banzaye marasa mutunci ɗin to su kuma wanda fi dace aure su shine mai alkabisun munana a cikin maza ma'ana masu munin ɗabi'a mutanen banza 'yan duniya 'yan bariki wanda shi burin sai aure mata ta shiga mota ta nuna wa taro ji a yi taro a wani guri idan san ta ko a fita bayan gari ko a ji gidan wasu daga cikin mutanen banza sai a ta hotuna da rashin albarka wai kuririn pictures hoto kai ko da matar ka kai wannan hoton ka nuna duniya to kai ba mai mutunci ba bare wacce baka aure ta ba gobe ne auren ko jibi sai a zo a yi abubuwa na rashin kyautatawa ƙarfin gobe taɓa kama ta nan ya riƙe nan ɗinta shi kuma wani shakiyin mai hoton shi zai koya musu ga yadda ake tsayuwar hoton ya riƙe nan shi ya riƙe nan a juya nan a juya a ta ɗaukar hotuna kuma zai liƙa ce ya a social media an yi pre-reading features wani auren shi da wani kaga tun kan ayi auren ya tsine wa kansa ita ma ta tsine wa kanta eh na mu nazar maka sarfa albarka ce Allah tsoron sai yake ji sarfa albarka ce ba kuma sai a ba aure aure gobe ayi kaza kuma sai a ba ta musu murna an go ala ta alkhairi ba zai sa alkhairi ba saboda ba ne alkhairin ba ko ba za a ga ta da rayuwa irin ta musulunci ba domin kun Allah abin da baya so Allah ya ce kar a yi kun cewa Allah an yi din duk abin da za ka yi kai haka ne fasarar abu ko ba shi bane da so ku yi auren kuna ganin burgewa ne wa za ka burge Allah ya kama kana zauna a wani guri gashi nan wani iri haka mata wa za ka burge ba mu yi karfin dan burgewa ba wannan abin da ya faru a Florida din nan ba karshen gurin duniya ba kenan wanda ake ganin karfin cibiyar duniya ma ta fadala da wayewa sun ɗauki kansu su suka fi kowa batsala da tsarewa da iskanci da girma da sun waye suka faɗa abin da zai ce ga dama game da ubangiji kuma Allah musu martani na mamaki har yau fara ke magana ta ce hotar ba saboda midiyan nasu na duniya to ba za a na faɗa maka ba amma har yanzu ba ta daina ci inda take sai ta cinye tana ci kuma ci gaba saboda sun nuna Allah galabi in kira kansu in iska tantirai babu Allah suka ce su bune wanda ba Allah bai da komai a garin ma'ana garin da babu Allah babu alaka da Allah haka sun kira abin cibiyar yan finafinan duniya a yi shiga ta iskanci duk wata shiga ta iskanci a gusa ake koya tun daga su wa'ancan na hollywood din kuma har na yanzu na kani ba su shiga iskanci ba duniya a kalan ɗinki na iskanci a nuna duniya su kuma yan shirme su kwaikwaya su rike sa tawa ta taho tun daga angosu ba ta jin kunyar kowa ta ta ta ta ta ɗai ɗai Allah ya ce a tsine mata albarka tsinin ya ce ko ta tsine mata tsinin ya ce in baka tsine mata ma tsinin ya ce saboda Allah ne ya tsine mata daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai irin waɗannan matan tsinannin Manzala ce da ma sinfani min ummati min ahlin nar walam arahu akwai mutane dangi biyu masu aiki iri biyu al'ummata yace ƴan wuta ne amma ni manzon Allah ban gan su ba a san da yake rayu ba su rayu ba mana za a yi su bayan bayan sallallahu alaihi wasallam kuma gashi ana yin su an yi su ana yin su ba ya siffanta su ya faɗi su maza je azzalumai ko masu zaluntar mutane suka ce wasu malamai suna fasara hadisin cewa shi shugabanni azzalumai kaga dai ana cikin su ko to kun san faɗi mata da suke kasiya sun ariya sun maƙila sun mamila sun ga su da kaya kuma ga su tsindir domin duk wani abu da yake jikinta da ya kamata a rufe a karrama ta bayyana shi a fili a banza tana ganin tana murya tana tafiya tana ganin hatta fan ɗinta ba tana gani tsabar iskanci kuma musulma ce ƴar musulmi to irin waɗannan matan dama an yi su ne saboda ƴan iskan maza irinsu wanda ban san Allah ba ba masu kishi ba ya gante su kai kago ta bala'i shikenan bala'i ya ce bala'i sai a je kuma sai gaba da haihuwar mai bala'i wa sosai Allah ka kare mu da zuri'ar Allah ke cewa alkabisat mata waɗanda suke tantire marasa daraja marasa mutunci masu rashin kunya lil kabisina wasu malamai suka ce abin da ake nufi ko ya zanto bangaren waɗannan mata ko kuma munanan kalamai maganganu na batsa maganganu na asha wani sai wani hira cikin sa ake wani sai buɗe shafi a social media ya ta faɗan maganganu na batsa na baɗala na rashin albarka sawa'un maza ko mata ke ta faɗa to irin waɗannan maganganu lil kabisina ana jin su ne a bakin mutanen banza wanda babu Allah a cikin ba su da kunya ba san kunya in mutum ya rasa kunya to ya rasa wani yanki na imani yasa na daga cikin abin da manzo ba da labari cewa an gada daga cikin maganganu da wa'azi da annabawa tun farkon suke suke zuwa manzon Allah yace zalam tastahi asra amashi wanda baya jin kunya shine ke aka ta abin da yaso saboda kunya rukuni ne mai karfi a cikin imani bahaushe a tatar a tarbiyyar da ya samu ta musuluncin da ya samu sai ke cewa ana barin ma halal saboda kunya ba wajibi ba ne abin halal ne ya halarta a yi amma saboda kunya da zub da mutunci idan kai sai ka bar shi don ka kare mutuncinka da mutuncin gidanku na ba ta an gane kuma yanzu ba ta ɗaukar cewa wai wannan kamar an waye kuma wannan shine babban hadafin da ta da yake so tusa musulmi kuma ya tusa musu a yi sa ga an lalata al'amura idan aka raba mata da kunya to an kashe al'umma gaba ɗayanta ne dan malamai suka ce fal mar'atu nisful umma to ita mace tana matsayin rabin al'umma ne to me al'umma dama ayyan mace da zama cikin al'umma ba haka Allah faɗa ba alakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bathala minhuma rijalan kathiran wa nisaa daga asalin annabi ana aka halitta duk duniya aka halitta masa matarsa na na hawa sai suka ci gaba da haifar duniya ta haifa aka zaman da ake a yanzu ko to haka kenan wasu biyu ne suka zama tun sau biyar haka to ita rabi ce shi rabi ne ko ba haka bane to haka ce mace ita ce rabin al'umma su kuma rabin mazan kenan to ya haife su mata ko ba shi ne to su ne kenan mata suna al'umma gaba ki daya to da aka lalata matan su aka raba su da tarbiyyar addini ko na musulunci to an kashe ku gaba ɗayan ku kuma yanda shi ne abin da muke ɗanɗana da muke roƙon Allah ka ɗauki Allah kare wannan bala'i duk wanda ka ga lalace ya zama tantiri ya zama marar mutunci galibi to ya rasa ko ya ƙi bin maganar uwarsa ne ko ta babansa ko ba su faɗa mar mutum asali ko kuma ya sun faɗa ya ƙi ya za ga mutum sai abin da ransa ya gada ina fata an gane suka ce haka hatta magana ma mutum mai mutunci akwai magana da baya iya akwai magana da baya iya akwai abin da ya halatta ya faɗa mamma ba zai faɗa ba misali ko da a gun karatu ga malamai masu tarbiyya akwai abin da ba sa iya faɗa sai su sayan magana mai hankali ya san me ake nufi ba ba za su da abin kaskata ba ina ba ta an gane kuma ko a wani irin yare akwai irin waɗannan abubuwan ko in ka ce mutum mutum ya ce maka babanka ko ko zai ce ubanka duk abu ɗaya fa amma wani kalma ne fi mutunci wani ne farahin mutunci a ciki in ga lokacin wani ɗan ƙauye ta ci mutuncinsa ta walaƙanta shi ta munana shi da ba ta an gane amma garin su bai kai garin su birni ba to ka san ɗin ne kai ka kira sunan garin shi kenan ka mutunta shi ka ce masa kawai ɗan kaza ɗan gari kaza ko to haka kowane irin abu ko a karatu yanzu akwai malamin da malamin addini ba amma la zahiri kunya ba tarbiyya zai faɗi maganar batsa a cikin wa'azi a masallaci yana faɗa masa wanda hatta ubangiji yana koya mutane sayan magana akan maganar alaƙa tsakanin mace da namiji saboda an ce aula mastumun nisa'a shikenan an gama aula mastumun nisa'a ko in kuka shafi mata me hankali ya san me ake nufi bayan nuna maka maganar kaza da kaza wani abu ne ka bar shi ma a kan mutum hankalin sai kai ya zai to sai gane abin da karanta ya fahimta shi kenan a wata mutum amma ana koya batsala da manzanni na banza na asha to irin waɗannan maganganun Allah ke cewa an mutanen banza ne suke faɗar su haka nan kuma munanan mata ma'ana mata tsararru marasa mutunci marasa kunya da za ta iya hawa babur to mai kafa biyu budurwa ko matar aure ba mijinta ba ba muharraminta ba ta hau bayansa ana tafiya da ita wani mutane da kunya Allah ya miki mashin mai kafa uku zaki hau ba ki zauna a tafi da ke ko ka ga mutumin da musulmi dan musulmi ko dukkan musulmi zai hau mashin mai kafa uku za ta tafi daga anguwa zuwa kasuwa sai ya haɗa kuma wata ta hawo wata matar wani ko ƴar wani budurwa fa ko matar aure fa sai wani za ku da haɗu ta manna kasin yadda saboda ba shi da kunya ita ma ba ta da kunya yanzu ne mutumin kirki ne ya san me yake yi ko shi kansa mai mashin din ya ɗauki mutum namiji guda biyu kuma ya gota ya tsaya ko ƙara ɗaukan ta saka ta shi shi ma bai san me yake ba wani kuma wani bala'i ya saka mace a gefen sanan mace a gefen sanan shi a tsakiya har wani lokaci in za a shiga wani gudun sai a saka mata biyu ma a gefe nan ma mata biyu shi kuma in wani gaba wai meye wai kuɗi yake nema wai abinci yake nema to ku ba shi albishiri har ya mutu wani kushi ba wallahi saboda ba a kin bin Allah kuma ya arziki Allah ya ce kullukum za'iq illa man at'amtu dukkanin kuma nan ga kana yanzu ubangiji sai wanda ni Allah na ciyar da shi fastata imuni ku nemi in ciyar da ku sai kai kana mu ciyar wata hanyar haram to daga nan sai Allah ya tuna tallafin sa akan ka duk dan da zai ya ayyuka san mai tallafi kuma ya san mai illa cire tallafi ko ba shi bane to tallafin gwamnati da gara ta cire wa kowa da kafo kayan ko to bale kuma tallafin ubangiji Allah zai cire tallafin sa a kanka idan ka bin dokokin sa Allah ya tsare imanin ba kunya ba mutunci ba jin cewa ma yayi saban ma to ya ya ai neman abinci miki ta shiga uku wallahi har a mutu Allah ya tsare imanin ubangiji ke cewa alkabituna lilkabitat munanan maganganu sun dace ne da mutane madarkake ne masu munin ɗabi'a da hali maganar ashariya maganar batsa maganar rashin albarka maganar alkabari mu ɗauke da Allah tsinewa ne ba ɗabi'ar mumini ba ce mumini ce maka da Allah shiriya ne domin shiriya yake nuna al'umma shi yana nuna waɗansu shiriya kuma shi malaku sa da masa shiriya haka shi ke sa samu lafiya kalar ke amma Allah in Allah wadaran ya al wannan ba tsagara mutum ko kuma su mata tsagerin mata ko tsararru to sun fi dacewa gane mutumin da yake ba mai nagarta ba shi yasa a shekarun ba shekara 60 50 70 da sauransu dan ka samu idan za a yi aure to ana bin jinsi ne tsakau da kuma kwalicin gidan shi ake kalla a maka aure ba irin yadda muke zauna a yanzu ba kuma suka aiko ɗan su ‘ya'ya masu nagarta a lokacin saboda an yi auren ne based on abin da ta faɗa ko mu kuma a yanzu galibi shi da zai aura bai san ma meye ne zai fahimta abu matar da zai aura ba shi wani kawai ta iya ɗaura zani shikin wani kuma ta iya tafiya wani ce so ke aura ta mai sanda ita mai sanda kuma wani mai karereya wallahi Allah ya ƙaida su kuma ta wata lezin da ka san wata hawainiya da kai ka za kanka da kanka Allah ne ya ka da kai kuma ka roƙa to haka baka san me yasa kai aure ba masu ilimin ciwon dabbobi fa suka ce hatta fa a gurin kiwo idan za a yi kana da tunkiya misali ko akuya ko waye kana so ka samo wani da zai wani dabba da zai mata zanto mijinta fa sai sun fa kalli nagartar shi wannan dabba saboda a zo a haifa musu me abu mai nagarta duk makiyayin duniya tun kan a kawo ilimin boko su haka suke makiyaya sun suka ga in girman bijimi a cikin garke har zuwa aka nemi haya a gun mai bijimin in zai bada na kuɗi ko ya bada alfarma don a haɗa tsatso da shi da wannan bijimin nashi a kai shi garken wani saboda ko za a haifi ƴaƴa masu nagarta kamar shi da nasarar ruwa ya abin nashi kuma a agrik ɗinsa yana magana akan animal science waye waye kurbi da sauransu ko abinci ma da ya kawo yace me ake lura da su in za a yi wannan abin yace wanda performance record of an individual pdb is used to the individual in za ka nemi gudumin da zai barbara da sun akuya awakin ka ko dabbobin ka ko sai ka bi nagartarsa waye ya haife shi dan dan gidan waye jikan waye wannan fa dabbobi fa to ya kuma ga dan adam za ka yi aure wa ya kamata ka aura dole ka san waye babanta wace ce mamarta me tarihin kakanta saboda an faɗa cewa an ce ta khairu mudfikum fa innal irqu dassasu in za ku yi aure ku duba ina za ku sa irin ku don ai za ka warke shuka ne domin za ka haifo ɗaya shi ne asalin manufar aure ai ka kame daga barin sha'awa karka je kai zina sannan kuma ka aiki zuri'a ta amfani al'umma to ka yi bincike na ka saka wannan shukar taka saboda ana gadon jini da ɗabi'a za a yi sai a haifar mutum ne halin kakansa kuma shi ne ma taɓa ganin kakan ba za gan ka je ka fi zuri'ar mutanen banza sai ka zo sai a haifi wasu ɓeraye ka zo ka haifi waɗansu macizai waɗansu kunami wasu ƴan a yanzu yawan su kunamar ba ai wallahi wani mutum malami na ne ya rasu Allah masa rahama ya ce min da ka aure ta mace ya ce gwara maciji ya sare ka na ji ma ina mamakin wannan abu ya sa kar maka Allah maciji fa ce min wallahi maciji ya ce yana da magani a yanka ja akwai magungunan maciji za a baka ita amma ka aure ta mata da ce wallahi azim har ka mutu cikin bakin ciki za ta aiha maka bala'i shi kuma ya riga ya zama family ba har abada dan da aka haifan ko ba ku kula da matar ba kula kuke nan to shine hadafi dan za ka yi aure ya kamata ka je ka bi abin da muke ta ba samari shawara ya ya kamata ka yi aure da neman aure yace wa dayyibuna lidayyibat inji ubangiji mata masu nagarta mata mutanen kirki ustazan mata ko ta yi karatunta tana da hadda qur'ani izu da dan dama ta san hadisi ta san fiqh ta san kunya ta san tarbiyya gidansu akwai mutunci ba yar ba ta bizira bace ba fitarariya bace ba ka taɓa ganta da tana yawo da dan mayafi a kanta ba ko tana wayan kula maza ba ka ganin da waya ta tutuwa a hannunta na fata an gane dole dai da su ne matan mazaje mutanen kirki sannan muka samu aka shi ne za ka samu an buɗe makaranta ta hafiz mai kyau ustazai sun yi kokari sa ta karantar da 'ya'yan mutane musamman mata sun yi ta hafiz sun yi hadisi sun yi waye yana ta kawo malami a cikin yana son wata yarinya tana son ita ma saboda malamin ta ne kuma ga shi hausan gaye a ba yi da kuɗi kuma ba yi da kuɗi in gado gidan su babanta da idris ke mai lakici mai lakici gidan da me zai baki shi kuma arziki lokacin da shi in dai mai nema ne sai lagi a samu lokacin da shi to shi kenan sai a hana shi sai wani kawai ya ja zama dan majalisa ya samu kuɗi kawai na na gagade kawai sai zo aure ta ya ce baban ta mota ya rufe gidansu ya kai iya ta maka ita ma kai ta maka waye wa shi kenan karatun da ke gaba daya ya ruguza mata shi saboda shi ba za ya saba ne karatu ba za ya saba ne shi kuma wannan anakan lahu ba shi da kursi su an hana shi wanda ya karanta cewa zai je aura dole ne ga irin waɗannan haka din ga su ga suna tawa gari dole zai aure tare mu dole zai aure shi ne ne mutum da ba ta da tarbiyyar ba ta da kunya ba ta da karatu shi ga shi ustaza hafiz gifted and talented matan shi kuma me balidi ya ga wato ruwa tare kafin a shekara biyar hima ta rusa mar hadda saboda kes ɗinta eh tension ɗinta ya ƙona haka ake yi shi da duk sai maka rikici a ga an samu upside down kenan ko Allah sauye Allah sauye yasa muke ba matasa shawara ka tashi kai sana'a kawai wallahi muna rayuwa wata duniya ce da mutane ba Allah bane galibin su a gaban kawai wani kai ustazi ne wani alakallahu kaza kaza Allah ba ruwan shi da kai kana mai aisha Allah ba zai ba ka Allah ba zai ba ka ta to ayi ustazi da kike malamin islamiyya islamiyya ta hafiz zuwa ake bashi a wata haka ce so ka tashi ka zage ka nemi musala kai ma din da ka je neman auren sai a baka kai ba dan Allah ba ma ko dan karfin ka haka ne haka saboda ka tantance a baka in an hana ka kuma ya samu kamar ka ba kai ma tunda kai kana da arabi kana da boko kana da sana'a kana da mutunci in ya rina abin kuma ba wanda ya ga daman zai rina da bayan shekara biyu ko biyu tunda haka manzo Allah ya faɗa idza atakum man tabana dinahu wa khuluquhu fazawwiju duk wanda ne neman aure mutumin kirki addinin sa lafiya kare sunna yake khuluquhu dabi'arsa mai kyau ce akwai sana'a ba cina da wani bane ne kaza kazar ne ku ba shi aure ki kun ji kuma za ku samu kucina a ban kasa inji manzon Allah magana ta yanzu ya kashe miliyan biyar yarsa aure shekara ɗaya auren ya lalace saboda wani shirme je biye bata ya sai kayan miliyan biya ba ya saya mata shi kuma ba shi da ko gida ba shi da shi gidan haya kama na dubu ɗari uku shekara ta kama ta aihu ya kashe kuɗin kayan aihuwa ba zai iya biyan kuɗin ɗan haya ba sai zai nemi kuma gidan dubu ɗari a wani guri ta ce ba ta koma ba ko ta ce daga nan auren sai lalace ba ka ake bin shi kenan ya ta da gidansa kuma da ɗan wani goyo da kuma ƙaramin ciki halal Allah ke wallahi duk wanda bibin manzon Allah ba sai na dama a duniya da lahira duk wanda ya ibin manzon Allah wallahi sai yayi nadama duniya da lahira Allah ka tsare imanin ubangiji yake cewa wa tayyibatu li tayyibina tsarkakan mata sun dace ne su suka fi cancanta a tayyibina mazaje masu nagarta su aure su ko kuma a wata fassara wa tayyibatu maganganu na daraja daɗaɗɗen maganganu na mutunci na addu'a na fatan alkhairi na nasiha littayyibina suna fitowa ne a bakunan mutanen kirki akwai mutumin da duk maganar sa alheri ce ko ga zaka gari hira gane cewa mutumin ya san abin da yake mai alheri ne domin ya zaga so sa an tashi lafiya ya gaji a Allah ta albarka a ga maka addu'a shi haka ya saba amma ya gida ya yau da gobe ya jiya ya ranka da nan ran mai kake dashi to na ta jiya ba da Allah bane ba ta wuce mace ya ta wata ya Najeriya tunanin ka da Najeriya duk wannan wani abu ne mai tsawa da mabusanci an tashi lafiya ya rayuwa Allah sa albarka shi kuma an gama gaisuwa ai kuma yake nan bane Allah ya jagora ka saba da haka kai ma Allah sa albarka Allah bada nasara kika ga tana yi mutane addu'a kuma kai ma ana maka addu'a malaka na maka addu'a amma ya aka ji amala ya rayu wannan ya wannan wahalar a eh wani shirme wani kun ga tsara mutum wai wai ya tsohuwar cikin tsirarin ka ne duk wannan wallahi ba ba gaisuwar abin da ya kamata bane an tashi lafiya ya ga jama'a ala sa albarka uzurin ka neman tafina Allah ba da sa yalla amma rike ma hannu ta fama da ya ta Allah so Allah ya samu dace wa tayyibina li tayyibat maganganu masu mutunci maganganu daraja ana samun su ne a gurin mazaje masu mutunci wa tayyibati kuma maganganu abin halau a bangaren mata su ma zaka samu masu mutunci to su suke furta maganganu na kirki ko kuma sai fi cancanta maza na kirki su aure su shine ƙwarya ta bi ƙwarya malamai suka ce na daga cikin kuɗi a aure talaka kada aure ƙarin ya kuɗi dan ba sa asabci ba su yi ba su tumas ba saboda zaren ba kalan yadin bane ba ba ba ba farin yadi tas ka ɗauko bakin da ke ɗinki da shi haka ba su yi ba ai yau ba kalan yadin ba ne yau ɗan sarki ya auri ɗan sarakuna ɗan talaka ya auri ɗayan talakawa ɗan almajirai masu karantarwa masu karatu ya nemi ɗayan masu karantarwa masu karatu na ba ta an gane tana aikin gwamnati za ka aure ka je ka auri ɗan masu aikin gwamnati ta san gidansa ta ana tsarin yadda ake tsara abinci a gida saboda ana tafanan wata haka ba wani matsala a ciki ko ba haka ba ne kowa ya nemi ne ta'asa to an fi cin nasara a aure kuma shi kakannin mu suka yi suka yi iyayenmu aka zauna lafiya a banka mu kuma yanzu mun ce ba haka bane kai ba kowa ba ba dan kowa ba kai ka je ka ga wata yar kwalta yar taras kuma ka zo ka damu kanka ka aure ta kuma ka sha bakar azaba Allah ya bangije tsare imanin ubangiji yake cewa to su mata masu nagarta sun dace ne da mazaje masu nagarta kamar da mazaje masu nagarta su ma su suka fi tantanta a haɗa su da mata masu nagarta Allah ya cewa ula'ika mubarra'una mimma yaqulu malamai suka ce wannan kaga asalin maganar da su munafikai suka kirkira game da nana Aisha suka soke ta matar manzon Allah to ai asalin abin alfe shine suna sufar manzon Allah na ba ta an gane mutumin kirki mai nagarta mai mutunci ai an fi dacewa an fi tsammanin a samu matarsa ma mutum mai kirki ce mai nagarta ce mai mutunci ne ƴaƴansa ma zanto haka dan sarki ya aifi sarakuna haka ne ba dan sarki ya zama sarki shine burin dan sarki to dan malami fa ya zama malam shine abin da ya kamata dan masu karatu a shi da karatu da an taba shi a jikin ta karatu domin a gidan sa ta ake saboda uwar da aka aura masa ita ne karatun ubansa mai karatu ne dole shi ma ana sa ran ya samu karatu ya samu karatu a gida domin nan tofa su waɗancan layin sarauta ne su ba ga mai sarauta a shi ke sa da dan sarauta ba a yadda aure ɗan talaka saboda layin ba ɗaya bane abinda a gidan sarakuna za a faɗa a yi dariya to a gurin talakawa ka faɗa ba na dariya bane abinda kika faɗa yanzu dariya ne in ka je layin fada a gurin ko yanzu ba za a yi ba saboda tarbiyyar su daban tsarin su daban abubuwan su daban ana koya mutum abubuwa na kama kai da daraja da kiwanta mutane shi yana ƙarfi ko to haka ake so idan za ka yi aure kowa ya duba sa'ar shi ne ba wace ƙwarya da buƙwarya kaga sai a zauna lafiya kenan ba wani kare bin da mu ko to kaga su sun kama magana ne suka zargi na Aisha saboda shi suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi yafi kowa yafi kowa tsarki da kamala to dan ka soki matar sun da kake nufi shi kake zarga kenan to kuma Allah ba zai hada annabinsa a cikin annabawa ma ko manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da mata da suke kaskanta tuba saboda ko a yau a ce ga wani mutum ba wa duniyar ilimi ba ko shugabanni ne masu mulki a ce matarsa kuma tana bin maza yayi saboda kuma ce malaman addini haga cin mutuncin ya kare ke zaka haga alaƙa ta wannan abin ba layin su manzon Allah bane ai shi ya fi kowa zama mafi tsarki a duniya dan haka Allah sai masa mata mafi da suka fi kowa tsarki a cikin mata a duniya zaka hada shi da su ina fata an gane Allah baya hada annabi da mace mazalaciya Allah baya hada sai ne ce maka to ai gashi annabi nuhu ubangiji ya faɗa cewa lokacin da ɗansa kaza kaza kaza kaza sai ce masa me innahu laysa min ibli ba ko innahu ne min ahli saboda innahu amal ghayru sari suka ce ai ba Allah ya cewa wai jona sai ta haife shi ba a saboda me innahu amal ghayru sari shine asalin illar yana aiki ba aikin da Allah ke so ba da haka kai kuma ɗanka na annabi kai ne uba kai ne jigo ga dukkan al'ummarka haka duk wanda bai babu da karo da shi ba to ba mutanen ka bane shi ba tare da kai na ta an gane amma dan shi ne dan sa ne Allah sai kawo jarraba saboda a koya wa al'umma tarbiyya ba lalle bane dan kai karanto ne daga ta gaba ki daya a ce kuma duk ƴaƴanka da kai fa guda 20 goma dukkan san to kaza ba lalle bane wannan ai samun zakka in ji ba washe ko a to na yi ne dan baya ga dangi zakkar dangi kenan in wannan ya same ka karkai bakin ciki wannan jaraba ta ubangiji ce domin Allah ya jarraba bayansa daga duk inda ya ga dama amma mata domin ta ce asalin jigo shi mai gida shi dan adam duk mutumin da ka gani a duniya to ko ya sani ko bai sani ba matarsa suturarsa ce shi ita ce kawa ɗinsa ita ce ƙimarsa idan mai ta mutum kirki ba ce to ba zai daraja a gidan mutane ina fata an gane yasa ga matan da suke faɗar sirrin mazajensu musamman na kwanciya sai Ubangiji ya tsine musu manzo Allah faɗi tsinuwa mai girma game su hakan mijin da yake faɗan sirrin matarsa wurin kwanciya shi ma sai Allah faɗi mummunan narkon azaba da yake da tashin kiyama saboda Allah sai ayi kunna libasul lakum wa antum libasul lakum su mata matan ku sira ku ne me sira abin da yake rufe tsire sun kai ko da kimar bai bane sira yanzu da aka cire mutum sira zai gani zai za a mutunta shi za a ga ya abin da ya dace kamar sutura fa za a da gani a tsaya cikin daraja ko za ka tambaya sutura to haga Allah ba zai hada mutanen kirki annabawa na ƙarshe ƙono na ma cikin su manzon Allah kuma ce matarsa kuma tana wannan abu na ashar dalaka ta ulaika mubarraqun mimma yakun dukkan su Allah daga ya farrantar da su daga abin da kuke faɗa ku munafikai ko bayan nan da malahum magfiratu suna da wata gafara ta musamman daga ubangiji warzuqul karim da kuma arziki mai girma a cikin aljanna kaga magana ta kare kenan ko yace abu na tara zar min fil ibti al mawiyatu ala al hikmatil ilahiyya yace wannan abu da ya faru na kirkirar ƙarya da ya kai na Aisha yace to ya gudana ne akan wata hikima ta ubangiji ko istadhamat ne idrabul shakkatin nabi sallallahu wa idharuha safiyatu mumayyizatun min kulli ma qad yaltabisu biha yace wannan abu da ya faru na kirkira kira ta matar manzon Allah kazafi yace sai ya fito da imar manzon Allah ya ƙara fito da matsayin manzon Allah a zahiri ko ya ƙare mai bin shi misali idan akwai masu rintu a cikin kafirai wahayin da ake manzon Allah shi ke kirkira akwai masu rai cewa Qur'ani yake karanta manzon Allah karantar da mutane wai ta tsure ne mutanen farko وقالوا أفتن الأول لكم اكتتبها ويتم لا عليه بكرة وأسئلة suka ce ai kai ana karan ana masa kawai shiftan Qur'anin ne labarbarin mutanen da ne yake jiyowa yake ba su gaya mu ma'ana ba wahayi Allah yake masa akwai masu ganin cewa shi yake kirkirar abin da kansa ba Allah bane ke turo masa shi a matsayin sako daga ubangiji kuma shi manzon Allah ne kama da wannan abin ya faru sai ƙara fitowa duniya da cewa wane ne manzon Allah za ka gane cewa ashe wahayin da ake masa daga Allah yake saboda gashi wani abu mai girma ya faru kuma ya taba shi har a zuciyarsa har a fuskarsa an gane cikin damuwa amma kuma Allah bai kawo wahayi a gada shi ne ta kawo wahayin fa kini zai wanke abu kini zai gyara abu kini zai kore abu ko irin an samu masu da'awar annabta a zamanin manzo Allah irin su musallama da kaza ya ce ai shi ma Allah aka ce to ai ya zaka to tunda kai ka ta wata shi annabi ne kai aka to kai wani wahayi aka maka yace ba ya karantar da ku shi mu annabin naku cewa abin nan ba suratul fil din da ake tafara a zata alam tara kai fadar baka kala kala kala da eh sai Allah ya ce kai ma ba taran sai ai shi ma masa wahayi dan ya kuma wahayi ya musallama yace alfilu malfilu wa ma adraka malfilu laha qurqumun tawil ce wai giwa giwa wa ya sanar da kai menene giwa ai tana da wani dogon hanci wazanin kasiru da ɗan bindi ɗan kalai wani ya ce kai matsayin lama kai faɗa iska ya ce wallahi ƙarya kace yi sai dai kai mu mun san kai ba wahayi ake maka ba amma tun da kai ɗan ƙabilar mu ne muna mara maka baya ne don kai mu kare ƙabilancin mu amma kai yana mana hankali ka gano ya ce a to shi kenan kai kenan tun da ƙarya ne haka irin tawaga wannan abu da ya faru sai ya fito da manzon Allah ƙara gane wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suka ce a hikimar ubangiji zai sa wani abu ya faru da kai marar daɗi amma an yi haka ne a hikimar ubangiji don a ƙara maka daraja sai kuma lokacin da yake faruwa ta shiga cikin kunci ta shiga cikin damuwa ta shiga cikin rashin jin daɗi kana jin abin ba daɗi ta so ba da ma ta rinƙiya ma kuma san me ake ce ko yace yace falau kana alwahyu amran zafiyan inda a ce wahayi wani al'amari ne da manzala ke kirkira shi da kansa gaira munfasil an shi kafa da sallama lama asar sallama tilkal mahina bi kulli ab'adaha shahran kamil suka ce da wahayi wani abu ne da shi yake kirkira sa da kansa ya faɗa al'umma to ai da ba zai ci gaba da zama a cikin kunci da rashin jin daɗi ba har tsawon wata ɗaya wanda mun karanta a baya ya shiga damuwa ya rasa yaya za a yi saboda an faɗi magana mai girma mai ƙazanta kuma game da matar da ya fi ƙauna a cikin matansa saboda tsabar tasirin maganar saboda an ta tantancewa har yawa gari ba a masa magana ka san sharrin masharanci bala'i ne da shi shi ne wani ke Allah rawa mana sharrin masharanci matar da ya fi ƙauna a duniya amma yawa gari ba a mata magana tana jinya ma hairin zuci mutane yawa zuci mutane masinya ya mai jikin kawai wuce ba zai shiga cike ce ya jikinki ba bari a taɓa fuska a cika a aizikin da sauki babu babu babu saboda munin abin da zafinsa a zuciyarsa ya rasa yaya za a yi kuma Allah bai kawo wahayi ba shi kuma baya yin komai a karan kansa sai wahayin da Allah ya kawo kaga wannan sai ƙara fito mana da cewa manzon Allah annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace walakin al-haqiqa allati tajalat lillahi hadhihi al-mihna an zaharat ko basharifin su sulama ya ce wani buwaci wannan abu da ya faru sai ƙara fitowa a fili cewa manzon Allah mutum ne a halitta wanda ya kowa abu ma'ana shi mutum ne a halitta ɗabi'u da halaye da komai mutum ne shi amma mutum ne da ya fi kowa da komai abun Allah kuma a wannan abun da ya faru sai ƙara nuna wani da yake shakku cewa lalle annabi annabin Allah kuma sun ce ai da aljanu yake aiki ai kaza kaza ne to duk gashi yanzu abu ya zo ya faru kuma ya taba shi shi karan kansa amma ba a kawo wahayi ba har tsawon wata daya ko bai ce komai game da abin ba a hukumance sai dai nemi shawara me ya kamata a yi ne wane wane me ya kamata a yi ko ba duk mun karanta ba to haka nuna maka cewa lalle annabi manzon Allah annabin Allah ne yace ba da ma kamal wahayi allazi dara hawla ummina Aisha radiyallahu anha bayan wahayi kuma ya sauko an wanke na na Aisha yanzu ya tabbatar ba za la samu tabbaci cewa duk abin da aka faɗa game da ita ƙarya ne Allah ya wanke ta ya tsarkake ta ya tsara mata daraja sai hali da ƙauna da ɗabi'a da mu'amala da yake mata a da sai ya dawo ya ci gaba da yin ta har sama da dadi a wannan ai an samu abin da ake so kenan ko a san akwai abin da aka faɗa game da wani ko da baka yarda ba tasirin abin sai ya waye gari yana jefa maka shakku a cikin mu'amalar ka da shi shi sa ake so ka hana duk wanda ya kama ka sukar wani naka ka hana shi ya faɗa ma domin da baka ji labarin ba da ka fi zama lafiya kar ka bar shi ma ya tsara ya fi zaman lafiya in har ya faɗa ko da baka yarda ba to wata rana da ɗin siya juya maka raba to ni ana ko dai abin da ka faɗa game da shi gaskiya ne ne har sai ka zama yana zuwa maka kuma shi sa aka hana kai in ka san wani abu irin wannan kar ka faɗa game da karfa masa asiri tunda ba ɗabi'ar hibaci yau ne yayi kawai sai ka gan shi to karfa masa asiri dan kar ka zubda masa mutuncin shi agun wanda suke da mutunci a idon su ina fata an gane yace ina ne adatul miyahu ila majariha yace sai ruwa ya koma magudanar sa ma'ana sai ɗabi'a da mu'amala ta koma kamar da a baya bayan afda ta zo ta yanki tsawon wata guda Allah baya mata magana baya mata mu'amala baya je saba da ita to da Allah ka wahayi aka wanke ta sai kuma ka da ka ci gaba da rayuwa da mu'amala da jin daɗi da komai da komai har ma a ce ya fi da kaga an samu ci gaba kenan yace baina wa baina sallama tsakanin ita da manzon Allah wa farihal jamil sai duka bangarori biyun da ita na Aisha da manzon Allah da duk mai kaunar su sai farin ciki da daɗi da wannan abu da ya faru mana Allah da ya kawo wahayi aka wanke ta sai aka ci gaba da rayuwa cikin jin daɗi yace halin cikin ko bayar zalika ne mu'arifin alqasiya to wannan shi ne abin da aka samu na natija bayan an samu yankewa wanda take mai sa kunci da raguwa gashi matar da kake kauna kuma ɗa namiji ba abin da yake cilguna zuciyarsa kamar san ya mace idan ya jarrabu da san ya mace to idan ba a yi hankali ba sai mu sai mu saboda soyayya shi sa ke da illa sosai shi sa wani ce kana rama da manya masu fahimta sai su ba ka ne zaka ɗan samu sassauci da farko dai ka rika jaranka cewa ta fi son Allah da manzo sama da kowa da komai zaka duk wanda san shi zai daza ma ka bar Allah da manzo to za ka iya rabuwa da shi kowaye don ka samu wannan to Allah ya taimake ka ka samu babban jigo a komai da komai ina ba ta an gane amma da mutum yawa ya gari shi fi baban soyayya ne aga ya shiga uku ya shiga uku sai dai shafiya fiya akan wata budurwa kuma a ƙarshe ta auri wani yana jira gani ta bayar da kusisi dama ƙarya yake da ya sa aure ba ya gama soyayyar banza su kwana suna tatin na ƙarya na shirme kuma ƙarshe duk abin da su su ce ta aure su mutu gaba da rayuwarta normal sai ta yi wata ma a gidansa ya gama kayan kawai ta mutu ya da kai in an faɗe ka ma sai wani haushi ya kama ta kawai ta ɓata mata lokaci a baya Allah ko to shi ne yasa ragan ka zama da ka shiga uku ko ka ga mutum wai luwu ya faɗi ya sumo saboda wata budurwa da bai aure ta ba so kaga an shiga uku to amma dai gaskiya soyayya tana kama zuciya ta namiji idan ba shi da mizani idan ba shi da abun nan birki ba shi da ma'aunai da yake auna tafiya kowa za ka so a duniya to ka so shi ne gwargwadon wanda shi yake san Allah ko kuma zai taimake ka kai din a gurin san Allah dan yi zanto kana son shi kuma zai hana ma bin Allah da manzansa to ka ji a ranka cewa za ka iya hakura da shi saboda asalin tafiyar shi ne san Allah da manzo shine jarin duk wani mutum duk wani mutum a duniya ne jarin sa domin za ka mutu daga ka mutu ne ake cewa ina wani sa ya koma ga Allah ma ga gida ba ya koma ga Allah ya koma yana gidan gaskiya to haga ashe can ne ba hamalan sa ya dinka kuma mutum tafi lahiran nan fa tafiya ce da ba ta da adadi ba ta da karshe in aljanna mutum ya samu Allah ka saka mu a ciki tafiya ne dimun da'iman wa abada la yamasun fiha nasbun la yamasun fiha lubub ba za ka gaji ba ba za ka kufa ba kan daɗi kan daɗi 24 hours in akwai lokaci a san ɗin makin don kuma shi ma aka san haka aka samu shi ma wannan bala'in ba fita ba kuma la ya mutu fiha wala ya wa hum yasrifuna fiha suna ihu a cikin jahannama ta kira maliku wa nadu ya maliku laqad alina rabbu ta ya maliku ka ce Allah kashe mu mu huta da ba mutuwa mutuwar ma rama ta yi da ba mutuwa a can ko a duniya mutum ya wani iri tsufa ya ga gwara mara ta ya mutu ko hankalin babu bai san inda yake ba ga yana shan wahala in wasu aka kwantar da shi sai an zo an ɗaga shi an juya in ba haka ba jikin sa ya sille sotse ya ciwo tsufa ai bala'i ne yasa mana ke addu'a kullum Allah raba da su'il kibar tsufan munin tsufa alharam tsufa mai sa mutum ne fita a hayyacinsa kuma haga Allah karɓar da manzon Allah shekarar 60 da kuwa bar duniya haga ta kuma ko alaman Najeriya ya mutum da ɗan sauransa in dai ba ya gamu da kyan darewa ba sosai ai da ƙarfin sa ai 60 da uku ai da ɗan sauransa ai ya da sauransa sama kuwa ba musamman ma yin sa'a yana bin Allah tun yana kuce sa Allah ya samar albarka ga kokunsa a za a gan shi normal ai a gani to amma aka mutum da ke wasu shekaru duniyar ai babu da iya cikin ta to shine to haka sai suka dawo aka ci gaba da rayuwa mai daɗi bayan an samu yankewa mai kunci a zuci ba ka alaƙa da kake ƙaunarsa saboda suka ce manzo Allah ya faɗa ƙarar a hadisi yace ma taraktu ba'di fitnatin adarru ala rijali min nisa a baya na bayan na bar duniya babu wani abu da na bar wa ɗan adam ɗan namiji yake tutura game da shi kamar ya mace akan son wace ya mace mutum da sun mutane suka mutu ba adadi wani ya yi paralysis ya shanye saboda can da yake wata bai aure ta ba ko ya aure ta ma gashi nan saboda kaza har ya zo ya paralysis sai ana samu Allah sauyi Allah ka rawa mu da bala'i yasa ka ranka addu'a duk wanda alakar ka da shi ba zai taimake ka gurin bin Allah ba to Allah ya yanke muku alaka ya canja ma da mutum kirki dan zai halaka kuma shi ne ake faɗa cewa inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum a cikin zumatanku da ƴaƴanku amwalu inna ma malu aduwwan haka da ayar ku inna min azwajikum wa auladukum fitna haka ne ko fitna inna ma amwalukum wa auladukum fitna wasu daga cikin matanku ko da ƴaƴanku fitna ce abin jarabawa ce a wata ayar kuma ka ce ma aduwwan lakum akwai maƙiyanku a ci ƴaƴan naka da ka aifa din eh aduwun lakum faɗa ayar mu je ma'auladu inna yawwa min azwajikum ba yawwa daga cikin wasu matanku da ƴaƴanku akwai aduwun lakum Allah ta fahadaru ku kiyaye su ku tsoraci ta kiyaye su ma ku tantance ɗanka ne ka haife shi amma muƙiyinka ne ne ba an samu jawaba ga sunan ɗanar ne kashe babansa tsarin sa babansa hawan jini tsarin sa babansa kaza babu adadi yasa ka zama abun kana tafiya akan tsarin manzon Allah kana addu'a kana kiyayewa kana bayani in ya bayyana ma karar mutum ba zai bi Allah ba sai ka ba ranka hakuri sai hakura ya tafi ya maka tafi kowa Allah ya taimake shi su ka huta kanka kenan amma ka rinka jin kaunar wani a ranka har ka ga halata saboda shi ya ji ta'asa sai da gidanka ka je ka biya masa wani zagal din da yake ai baka da hankali ke dole su kai dole su kai ai sun yi da yawa to karka zama haka yawa ce maka ba wani abun bahaushe na ba na gaskiya ba wai hannunka baya rufewa amma kuɗi ma zaka bi asibiti a ja yanke ne za ka wallahi wallahi da za ka dan za ka mutum kai wasa Allah ka tsare imanin mu sai mutum ya dage da farko ka san wa za ka aura sannan ka bi Allah in kana da iyaye ka musu biyayya suna ma addu'a tun kana karami saboda Allah na baka komai ka mai albarka sannan kana auna waya za ka yi mu'amala ka yi adalci ka yi gaskiya in mutum ya bi Allah ku ta fara illa masha Allah in ya ji Allah kuma a ba zuciya hakuri a a raba gari shi kenan kowa ya huta Allah ka tsare imanin ya ce fadalla zalika ala ajikatul wahayi sai wannan abu da ya faru sai nuna wa duniya cewa hakikanin wahayi daga Allah yake zuwa inda ga manzon Allah ya shafe shi kuma Allah bai kawo wahayi ba har wata daya haka da shi yake ja wahayi ai da ya jawo da kansa da shi yake faɗan wahayi da ya faɗa an wuce gurin amma da ke na Allah ne sai aka launa har tsawon wata daya cikin kunci da bakin ciki wanda mun karanta a baya ya ce wa annal amra law lam nakum min indillahi ta'ala kuma da za mu gane cewa wannan al'amari na wahayi na addinin musulunci inda daga gurin Allah mai girma da buwa yake ba la baqiyat ko rawatibul mahina fi nafsi sallama da wannan gurbi na bakin ciki da damuwar da rashin jin daɗin ya ci gaba da wanzuwa a zuciyar manzon Allah ko da abin ya wuce saboda akwai wani abin da za ka iya yafe shi haka ba za ka iya mance shi ba na fata an gane za ka yafe amma ba zai iya mantuwa ba kuma ba kowa ba ne yake da wata zuciya mai ƙarfin da akwai abin da idan aka yi mutum kuma ba zai iya yin mu'amala ta daidai kamar da da wannan mutumin ko da abin ya wuce amma zai yafe masa kuma zai mara kyauta ma zai yi dole alheri amma a dawo a yi mu'amala kamar da kan abin ya faru kuma ba za a iya don haka da kawai ya tane ma ba sa jin sa a jikinka amma ya kamar kyauta za ku yi dariya ko ka gamu amma dai cikin a cikin haka har aka kula hira dole haka ne saboda zuciya haka Allah ya yi ta akwai abin da aka mata to sai dai mutum kawai ya yafe din amma ya manta baya manta to haka da a ce wahayi ba daga Allah bane to da wannan abin da yake bisa manzala har kai baya yi wa manzala Aisha mu'amala da magana har tsawon wata daya to da ko da an faɗin ban an zo yanzu an yi sulhu an janye ba na yi ba to wannan abin kuma zai wuce an sami ki tsakanin mata da miji aka yi abubuwa na rashin dacewa har aka zo aka yi ashare ashare to ka san mutumin kirki idan ka masa ashar ka zagi mahaifansa ko shi ya zagi naka to fa daga nan fa an alaka kuma ta samu matsala ke to daga baya ka zo aka yi sulhu aka yi kaza aka gyara aka yi yin duniya ta dawo ta ce wallahi ba za ta iya dawo gidan shi me yasa ta ce ai an samu matsala guda ɗaya wanda kawai ba zai wuce ba wannan abin akwai damu ya aka ce ai da daidai da mata kaza da kaza ita ma ta buɗe baki ta kama mamarsa ta zaga to haka wannan ko ta ce yanzu muka daya za a yi zan za ka to a yi haƙuri kawai Allah ya kawo ƙarshen auren nan a haƙura shi ce ya fa ba wata ce wallahi bai wuce ya ce mata ba ku mai na jawo ita ce na sani amma Allah ba zai a yi haku kuma haka aka yi to la ba za a iya ba a yi kuma shi ja mu sifar ba shi zazzage ta kuma wata ko ta rama sai wala ba ta idawa so ya danganta da ɗabi'ar mutum ko yadda yake ɗaukan waɗansu abubuwa yadda kan ta ganin wani babun ka mai sauƙi ne abubuwa da kuma mai wahala haka Allah ya mutane to shi ne ko ina ne yace su da kasa ko yace wala la atasu zalika ala tasrifatihi to ai da ba za a samu canjin dabi'u akan kuma mu'amalar manzon Allah da Aisha ba a farkon abin da ya faru ya yanke mu'amalar ita ko magana baya mata ko tausaya mata bare ya gani na mata sai a zahiri ba baya zuwa ɗakin ta baya ce mata ya jikinta barantana ya ce ya shiga har ya taba jikinta da sauransu baya yi amma da Allah ya zo wanke abu aka tabbatar Allah ya kawo wahayi an wanke sai aka kuma mu'amala kuma kyakkyawa irin ta da har ma ta fara daɗin daɗi tun daga shi bai zo kafin ya rasu ma in yana an kai shi gidan matarsa ba shi da lafiya ba iya tafiya sai ka kalli matarsa aina ana gadar mu ba ɗakin wa nake sun gane yana so a kai shi ɗakin na Aisha ya fi jin nutsuwa ya fi daɗin ɗin ɗakin na Aisha a ƙarshe ma suka ce ya manzon Allah mu yanzu mun mu haƙura duk har kwanakinmu na kwana ɗakunan mu mun yafe ma ka ci gaba da zama ɗakin na Aisha har sai ka warke mu zaka ta gaba da rabon kwana saboda sun yadda sun gane ya fi son zama da ita kaga da wannan abun ba wahayin Allah bane zai yi ci gaba da wahala da ita zaka samu mutum mai kishi wanda ya san abin da yake matarsa da yake tinkaho da ita kuma a samu an mata zargin fasikanci da wani namiji zai iya zama da ita kuma akwai mutumin da shi ba ma maganar fasikanci ba matarsa zai saka ta auri wani saboda Allah ta kaddara rabon wani a jikinta ta aifu wani ko su kaza daga baya ta fito wala wani ba zai bare ita ba akwai maza da masu irin ɗabi'a a zama haram bane ko ilimin larabi ke cewa idza waqa zubabu ala ba'ali rafa'atu yadi anhu wa qalbi tastahihi sai wani da yake so Allah hore musu zance da bayani da balaga ko sai ce bari mu misali yace idan kuda ya fada cikin abinci ina cikin cin abincin sai kuda ya fada sai in cire hannuna ma'ana ba zai ci gaban cin abincin ba yace amma kuma raina yana son abincin amma da iya ci to kai da yake mu nan mun wace ka dauka tuwa ake nufi shi ba tuwa yake nufi ka zara jiran ka ce a tuwo kowa kawai yunwa yunwa ne kana duk labarin mutane mun je bikin wani mun fito subhanallah Allah so eh a an ci abinci ana ga ai akwai yunwa yasa ake so magidanci tana kosar da ƴaƴanka ka kosar da su da irin arzikin da Allah ya ma to zai tashi da bahi da yunwa kuma shi towa matsala bacci abunsa domin a koshe tashi ina fata an gane kuma ciki da guda ɗaya ne in dai mutum ya koshin to ba zai ko sha'awar wani abu ba gane musamman aka koya mana tarbiyya da mutunci ko da kanzo ne aka dafa a gidan ya ce koshi to shi ka ga ya gamsu kuma ana mara bayani cewa ya gode wa Allah da abin da ke gidansu har yana cin abincin gidan waɗansu ba haka bane haka yana tarbiyyar iya masu kyau to zai waye gari ba shi da kwaɗayi ko ba shi da haɗama amma yanzu ka ɗauki ɗinka kawo lakantar da shi ka ɗinka kawo abinci yaro sai dai fita bakin titi ana shan shayi ma ya tsaya a gefe kuma ni wallahi da ƙosa da wansu a garin wallahi mutum ya siya awara ta ɗan ɗari biyu ɗari uku shi ma ba haɗiya ba zai ba amma yana gefa a tsaye in ba gani ba sai ɗauki kwano ya buga a kan kwalta ba ya kawai wayo saboda yunwa saboda yunwa to wannan duk arzikin da ya aduna sai ya nuna alamun talauci duk arzikin da in dai mutum ya tashi da yunwa cikin asalinsa wallahi duk arzikin da ya sai ka gane cewa asalin fakiri ne talaka ne suka ce innal bakhil da mata da gidan la tura alaihi maqadul faqr kuma da tashi cikin kaskanci da yunwa kaga mutum an zo gidan biki yana yawar lemon kwalba abin 200 500 kuma wani fa zai iya sayan katan biyar ma ta gidansa a shanye amma ni ne yin yawar kuma lemon sai banban nan ba ni farar nake so ban buka ban koriya ba ka gani a gidan biki kuma wallahi zai iya sayan katan goma ma ya kai gidansa a shanye duka ba abin da zan yi shi amma saboda ya tashi a wancan yunwa ga kuɗin da ya kashewa ba. Kuna ganewa, kusa haƙƙi ne a kan iyaye, idan ka haifi ‘ya'ya ka ƙunsar da su da arzikin da Allah ya ma, ko garin biski ne ka ciwo a ƙoshi shi ne musulunci. Yasa idan ka san ba za ka iya yin ‘ya'ya da yawa ba, to sai kai matar ka guda ɗaya, to ta ma rage har ku je ku mutu. Ya fi ba zaman lafiya. Amma ka ara uku ba mata ɗaya ba, ta auri mata biyu, sun haifi ‘ya'ya kaza, kai a wahala matan a wahale ayan a wahale saboda babu tausayi a ciki babu imani a ciki babu kyautatawa a ciki ba kyauta ba gaskiya ina fata kuna ganewa bisa wannan haƙƙin iyaye ne ki raba ƴaƴanka da waɗannan abubuwa ina fata an gane to shine da ga sabon kenan sai mutum ya shirya wa aure wannan shine kira musuluncin mu yace wa haka za sha Allah haka Allah ya so an ta kula hadhihi al-mihla Allah ya ga ya ga Allah ta saka wannan abu da ya faru na bakin ciki da kunci da damuwa dalilan kabira ala nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalili ne mai karfi akan annabtin manzon Allah domin ya nuna duniya da shi ba annabin Allah bane wannan abin ya faru da shi da tuni ya kawo solution din maganin abu sai ce a ai an mun wahayi an ce kaza kaza kaza kaza alhai ko ba wahayi aka masa ba amma da ke annabin Allah ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha haka ta gabar zama da wannan zafin duk garin mudina ana ta faɗin labarin game da matarsa ya zai da aransa a wannan lokacin amma haka aka zauna aka ta haƙuri har Allah ya kawo mafita tukunin manzo Allah yayi murna ba mun karanta ba ana ɗauki abin da yace yace ya Aisha abshiri don a nuna maka matsayin ta a zuciyar safa shi da murna farko ya ya dawo ya ce albishirin ki Aisha Allah ya wanke ki ta kalle shi ta kau da kanta ko ta fi kenan da Allah bai kawo wahayin ba kenan ka yarda ba ba yi bare da ki zai ta gudu ba ta ce bara a gode mishi ba eh wallahi Allah kaɗai zaka wata a gode saboda shi yawanci ne kuma dukan ku ba zan gode muku ba ba kuma mun komai ba ta ce musu ko yanzu da Allah da kawo kenan kun ga nayi to a gare da ke abu ne na Allah kuma an kada a a ƙara darajarta a ƙara kimarta ana kanta Qur'ani ga har tashin kiyama saboda ita akwai abin da fon daraja kuma yabo Allah yake mata har ma Allah ya nuna cewa duk wanda ya ƙara faɗa wannan maganar to alamu ne cewa ba mai imani ba ba ka lajero ba a ƙarfi ce ya'idukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'min Allah yana muku wa'azi kar ku ƙara faɗa irin wannan magana fa game da bayanan Aisha har abada in dai ku masu imani kenan duk wanda ya faɗa a yau alamu ne cewa bai imani Allah ta kula imani sai tambayoyi da ya kamata a yi dan a gane wai ka fahimci darasin ma gaskiya ai kawai ya mu karasa bai aiki ba wani abu bane saboda sati dan Allah sa muna rayi tunda mun kusa da sirra madara wannan gabar gaban nan ba za mu shiga ba za mu cigaba da karanta kaushar sunna har mu rufe karatu in Allah yarda sati biyu ko ku shi kenan Allah yarda yace limana sunna hadisi da gazuwa daga batun bin mustalik wai me yasa aka kira wannan yakin da cewa yakin banin mustalik saboda ai yan kabilar aka ji aka yaka kuma su ne kabilar banin mustalik yace wa tusamma aidan kuma an kira shi shi dai yaki ce amma da suna guda biyu kamar yakin ahzab kenan ko yawa kuma aka tura shi ne zai muraisi limaza saboda me banin mustalik saboda kabilar su ce muraisi shi sunan tafkin su da suke shan ruwa kamar a da a ce maka tafkin dan madugu falkun dan madugu yanzu ba cikin garin gafe bai to kaga amma da fa sai maka dan madugu kaga duka mun wasu duniya aka tallaka eh aka ce maka dan madugu ko a ce maka ga duhuwan nima da duhuwa ce amma yanzu fa filin nima ne kawai eh kaga kamar wani da tun daga ta maka da kafa ba ga na yanzu cikin garin gashi wani eh yace abu na biyu mata waka'at a yaushe shekaran nawa a watan nawa aka yi wannan yaƙi bayan hijira jazakallah kare yace to menene sababin yin yaƙi shine sun shirya kai wa manzon Allah farmaki haka kawai suka shirin yaƙi suka fara kawai suka manzon Allah hari saboda sun ga an ji azab an dawo to bari su su kai nasu sai Allah an karar da shi ya samu labari sai shi kuma ya riga su sallallahu alaihi wasallam eh ya ce abu na ku limaza a gar su salama laula matsalik wa hum garuna wai me yasa ba Allah kai musu hari alhalin ba su tsammanin har ya zo ba saboda su saƙon manzon Allah ya je musu sun san shi annabi ne kuma ya aiko larabawa har ma sun shiga yaƙi a cikin azab da su da mutanen maka sun kai masa hari da haka su ba magana ƙara kawo musu wani sabu ko su kawo musu yaƙi tunda su yanzu ba abokan gaba ne ba maganar ai sulhu da su bane ko yace abu na hudu ma darul munafiqi ta bil gazwa wata rawa munafiqai suka taka a wannan yaki ai mun ji da yawa da yawa da yafi girman su ma kusan sati hudu ko biyar muna karatu a kansu yace abu na biyar ai ko dole ana sa ya da gazwa ne hazur ifki a wannan yaki ka samu labari na ƙarya da kirkira da yarfi da ƙarfi wa na Aisha a yakin morasi irin nan ne to ma hiya shaksiyatna ka ba mu labarin shi wannan abin da ya faru a ga da shi wanda mun ganza kenan ko yace wa ma me menene hmm wa ma adwaruha sai ka faɗi menene ta faruwa akan me abin ya jujjuya ma'ana wannan ƙarfi na kana da Aisha yaya abin yake haka shi muka ta karanta kusan sati hudu ko biyar wa akan abu daya eh yace abu na shida ma hiya durusu mustafada min hadisal ifki wani darasi ne da ya kamata ka koya ko mu koya daga wannan abin da aka nana Aisha na kalafi a darasin da yawa ko ilimi ne mai yawa wanda ya kamata a ce kowa a yanzu daga fara darasin nan zuwa yau ya koyi wasu ilimin mukan da zai rika amfani su a rasa har ya koma ga Allah ina fata an gane ko kuma dama shine asalin manufar karanta tarihin manzon Allah ka ɗauki izina ka ɗauki hankali ka lura da abu da ya shafe shi kai ya za a yi ka warware shi tunda gashi ka jin da mazala ya warware abu kai ma sai ka koya ina fata an gane kuma wannan zai zama shine karshen karatunmu na nabiyur rahama insha Allah sai shi yana littafin sai bayan azumi in Allah ta muna raye gobe za mu karanta sharhu sunna sati mai zuwa idan muna raye rana ita yau za mu karanta sharhu sunna ne ba nabiyur rahama ba kenan saboda za mu shiga wata gaba ta mai zaman kanta ko ba za mu gama ta kafin azumi ba na fata an gane saboda ta ma ilimi ta da ita da wanda makaranta ta iya cewa in wannan ba tafiya ba zan wannan ba tafiya ba za ka kusa kalla sati biyar ko shida za a yi kuma azumin gaba ɗaya ka ce ko sati uku na fata an gane sati uku daga nan shikenan sai azumi idan Allah ta muna raye to kafin mu rufe karatu yan uwa sun yi magana akan cewa akwai masu bukatu da yawa wannan kan dama gaskiya akwai su da yawa bukatoci iri daban-daban saboda ka sai mu ci gaba da yi wa junanmu addu'a duk wanda yake da fata alkhairi ubangiji Allah ya biya mana gaba daya abin da yafi karfin mu Allah ya mana maganin abin da ya dame mu a ciki da waje da na zahiri da na baɗi duka Allah ka yaye mana mu ji wa junan mu addu'a mu yi wa garin mu addu'a hali da aka shiga kwanakin baya na shiga gidajen mutane Allah ka sauki ɗan wani lokaci ana cewa yanzu haka ma ya ƙara daddawo to haga Allah da ya wancan shine Allah har gobe har jiba har illa masha Allah ko mai jin addu'ar bayan sai babu wani da ya gagari ubangiji musamman wanda yake yin zalunci in aka masa addu'a kama shi take saboda ka muna yin addu'a su masu yin wannan abun in masu shiryewa ne Allah shirye su zan to mutanen kirki su tuba su daina in ba masu shiryewa bane Allah ya mana maganin sa da kanshi Allah ya mana maganin su ya daura musu gajiyawa da kaskanci da walakanci Allah ya kare mutanen kirki duk marasa lafiyar mu Allah ka warkar da su wanda suke da lafiya suke ja ubangiji Allah ka taimaka mana gurin ciyar da iyalanmu da tarbiyyantar su Allah ka tsare imanin mu subhanallahi wa bihamdika